بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina mai bayyana farin ciki da Allah maɗaukakin sarki a cikin sahalewansa ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci daga wannan gari garin giyaɗe Allah ya ƙara wa garin da mutanen garin albarka daga wannan masallaci masallacin yan buhuna ko muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci wannan haɗuwa namu kuma ya sa shi cikin mizanin kyawawan ayyukanmu babu shakka kamar yadda a shehu doktor usman giyaɗe allah ya ƙara mashi lafiya ya gabatar ni na rako malami malamina ne amma ya umarce ni in zo in faɗi kalma ɗaya biyu daga cikin abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa to kamar yadda shi dr usman shi ma ya faɗi ne a farko da ya ce alkabi ya umarce shi kuma ba zai iya saba magana alkabi ba sai ni ma malami na ne ya umarce ni ba zai yi ni ma in saba ba ubangiji Allah ya sanya mana albarka baki daya wannan maudu'i da malam ya tattauna mana tabbas abu ne wanda yake a wato a zahiri muhimmancin ilimi idan kuma aka ce ilimi kamar yadda malam ya ce ilimi na shari'a wannan abu ne wanda ba sai an ja dogon numfashi ba kowa zai fahimci mahimmancinsa ilimi gaba ɗaya fil jumla abu ne wanda yake da matuƙar mahimmanci a rayuwar ɗan adam shi yasa duk wanda yake son ya ci moriyan duniya sannan ya ci moriyan zuwarsa kabari lafiya sannan kuma ya samu lahira to sai ya yi ilimi na shari'a idan kuka kiyaye kalmomin da na yi amfani da shi sai na ce wanda yake son ya ci moriyan duniya ban ce wanda yake son ya samu duniya ba domin samun duniya har jahili yana samu amma cin moriyan duniya sai mai ilimi sannan lahira ko kuma kafin lahira zaman kabari wanda yake son ya zauna lafiya a kabari to sai ya tafi da ilimi na shari'a shi yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda al-imamu Ahmad ya fitar a cikin musnad ɗinsa haka alimamu abu dawud a cikin sunan ɗinsa akwai wasu gaɓoɓin hadisan a cikin bukhari da muslim amma lafuzan sun fi zo a tsayin su a cikin waɗancan masabit ɗin hadisin sahabi bara'u dan azibin allah ya ƙara mushi yadda wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka je jana'izan wani mutumin madina al-ansar da aka isa makabarta ba a gama aikin hakan kabarin lahaji din ba manzan Allah ta yi wa mutane wa'azi mai tsayi mai kuma ratsa zuciya to daga cikin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi nuni zuwa gare su na abubuwan da za a yi wa mamaci tambaya a cikin kabari akwai matsala game da ilimin da mutum ya yi a duniya bayan an tambaye shi man rabbuka za a tambaye shi ma dinuk sannan za a tambaye shi ma za ka kulu fi rajulin ladhi bu'ita fikum tambaya ta hudu za a tambaye shi wa ma ilmuka wani ilimi kai a duniyan nan haga al'amarin muhimmancin ilimi kamar yadda bature ke cewa ne cannot be overemphasized ba sai an tsaya ana ja maka dogon numfashi ba da haka wajibi kowannenmu mu zage dantse wajen koyon ilimi ilimi na addinin musulunci ayan da malam ya buɗe mana wannan karatu da shi ya ishe mu ya nuna mana muhimmancin ilimi faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu zumar ƙul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu wannan Allah mahalicci mu ne yake ta yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka ce da su wai shin za a iya daidaita wanda yake mai ilimi da wanda yake ba mai ilimi ba kaga dai ba zai taba yiwa a daidaita su ba Allah ya ce innama yatazakkaru ulul albab sai masu hankali masu zurfin tunani su suke gane wannan ashe in ka gane matsayin mai ilimi daban da matsayin mara ilimi to kai kan ba za ka taɓa yin fatan a sanya ka cikin ainihin wato a taron waɗanda ba su da ilimi ba Allah ya sawwaka sannan ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya nuna mana muhimmancin koyan ilimin addini annabi ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi fa wannan farilla ne akan kowane musulmi da haka ba wanda aka daukewa wato wannan neman ilimi shi yasa kuka ji malam ya zayyana mana waɗanna wato ilimi ne ake bukatan kowa ya iya su a matsayin fardu aini sannan ga wani mawaki can yana bayyana irin muhimmanci da ilimi ke da shi yake cewa al-ilmu yarfa'u baitan la imada laha ilimi shi yake ɗaukaka gida ba tare da an sa wa gidan fila ba shine kana ji kana gani sai ka ba ka ji ana gaya maka cewa ga wani ga wani ya taso daga wani gida na waɗanda ba a san mutanen gidan ba me yasa aka san shi wannan da ya taso daga gidan saboda yayi ilimi da haka sai ka ji an ji labarin shi gabacin duniya da an yi wato yammacin duniya saboda ilimin da Allah ya bashi sannan jahilci kuwa yace yana ainihin wato rusa gida ne ko da gidan an gina shi ne da zinari idan aka ainihin wato bar jahilci ya karaɗa gidan to gidan zai rushe ne har ila yau jama'a hatta wannan rayuwa namu na duniyan nan to da ilimi fa rayuwan yake inganta ku dubi yadda muke zaune a cikin masallacin nan kai ka san tsarin da aka bi wajen samar da wannan wuri babu jahilci a cikin shi to me kake tunani idan ba a tsaya an koyi wannan ilimin ba ba za mu taɓa cin irin wannan moriyan ba shi yasa al'umman da suka rayu a shekaru wato masu yawa a baya da ba su samu daman irin waɗannan ilimin ba za ka ga irin rayuwar da suka yi bai kai wato saukin irin wanda mu muke yi a yanzu ba shi yasa hatta a abin da ya shafi lafiyan jikinka harkan abin da za ka noma na abinci da yadda za ka sarrafa abincin da yadda za ka ci da zaran an wato gayyaci ilimi a ciki sai ka ga abin ya ƙara armashi yanzu muna magana da wasu ainihin wato malamai yake mabu labari wani ƙarin haske da aka yi musu game da harkar noma ya ce a da idan aka yi shukan dawa sai ka ga an bar tazara da yawa a tsakanin shuka da shuka ya ce da aka samu wani malamin noma da ya zo ya yi musu bayani ya ce wannan ai gonan an yi asaran kusan kashi biyu bisa ukun abin da ya kamata a samu da ya ƙara musu da hasken ilimi sai me ya faru sai harkar ya inganta so wajibi mu san ainihin wato wannan to sai ɗaya ɓangare da malaye mana ishara a cikin ainihin wato ta'alikin da yawa wannan karatu shine mu sani da cewa kuma wannan ilimi Allah madaukakin sarki yana ƙara fahimta a cikin shi ne gwargwadon yadda ainihin wato mutum ya zafafa a cikin neman ilimin gwargwadon tsoron Allahnsa da kuma takawansa a cikin neman ilimin shi yasa zaka iya ganin mustawan masu ilimi da yawa amma kuma fahimtar ilimin Allah ya fifita wasu akan wasu kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim yake faɗi a wancan littafin sa Madarijus Salikin da yazo Maratibul al-Hidaya sai yazo Martabatul Fahmi matakin fahimta sai ce to anan ne ake samun fifiko tsakanin ma'abuta ilimi hatta udda alfin bi wahidi har sai an samu wani irin yadda Bahaushe ke cewa daya tamkar da dubu rubi kisan annabi dawud alaihi salam da ɗansa suleiman wannan ya ishe mu misali akan haka allah maɗaukacin sarki ya bada labari a cikin alkur'ani ko wa dawuda wa sulaimana iz a ya kumani filhar na'am a lokacin da suka yi hukunci game da wasu mutane da suka kawo ƙara wannan mai gona wannan mai kiwon dabbobi sai wannan mai gona ya zo ya kawo ƙara mai dabbobin nan ya bar dabbobinsa sun cinye masa wato amfanin gonansa me ya faru annabi dawud kun ga annabi ne Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ilimi kamar yadda karshen ayan ya faɗi ko Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma dukkan su mun ba su hukunci na annabta sannan kuma mun ba su ilimi amma wajen fahimta sai Allah ya ba Sulaiman fahimta kari akan na ainihin wato Dawud annabi Dawud da ya yi hukunci ne ya ce kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa da wasu malaman tafsiran ya ce sai ya cewa shi ne ainihin wato gona a kwace dabbobin wancan makiyayi a bashi wancan ya tashi a tutan babu tunda dabbobin shi sun cinye mishi amfanin gona da aka sai ce ku tafi ku bani waje sai suka fito suna ainihin wato kunkuni a tsakaninsu wato mai dabba yana ganin an cuce shi annabi suleiman da ya gansu a waje sai ya ce lafiya me ya faru wajen hukuncin da mahaifina ya muku sai suka bashi labari ai ya kwace dabban masu dabba ne ya baiwa mai gona sai ya ce ayya ni kam inda ni zan yi wannan hukunci ba haka zan yi alƙalancin ba to yaya za ka yi sai aka koma aka baiwa annabi dawud labari ga abin da ɗanka suleiman ya ce sai ya ce a kira shi ya ce na ji labarin ka ce inda za ka yi hukunci ba za ka yi ka bai ce kwarai da gaske to yaya za ka yi in kai ne ya ce zan ainihin wato yi hukunci ne a bisa wannan da aka yi wa ɓarna a gona tabbashi an mushi ba daidai ba da haka dabbobin wato wannan makiyayi ga baki ɗaya za su koma ƙarƙashin kulawan shi ya ci gaba da amfani da su yana tatsan nono yana ainihin wato kaiwa da komowa da su wajen tafiya da dawowa da abubuwa dai da dabbobi ke biyawa mai shi bukatun shi shi kuma wancan mai dabbobin sai a bashi filin gonan wannan manomin a ce je ya fara kula da noman da aka yi har sai ranan da wato tsirran da ke wannan gonan sun dawo irin yadda suke a lokacin da dabbobin shi suka yi mishi barna sai ya dawo ya kawo kanshi wajen alkali ya ce yanzu kam naje na kula da gonan na gyara shi sun koma kama kananin kablu kama yadda yake a da to shi kenan daga wannan ranar sai a ce wancan mai gona ya dawo da dabbobin ya ba wa mai dabbobi da kayan shi shi kuma ya koma ga noman shi ya ce in ni ne haka zan yi annabi dawo ya ce wannan kuma shi ne abin da yake hukunci na daidai sai ya sauya wannan hukuncin yanzu me ya kai ga wannan jahilci jama'a kaga ilimi ne jahilci ba zai taba haifar da irin wannan ba to wajibi mu fahimci lallai ahamiyatul ilmi a cikin al'umma to abu ne wanda yake wajibi kuma sai an bashi muhimmanci sannan za a samu abin da ake nema abu na ƙarshe da ni zan ainihin wato kawo mana shine hadisin al-Imamul Bukhari wanda a cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatar mana da muhimmancin da ke ga ilimi wato ba wai ɗan adam kaɗai ba hatta dabba idan yana da ilimi yana samun fifiko akan dabba wanda yake jahili kuma dabban ma ba ma dabba wato wanda ake gani yana da mutunci ba har dabba irin kare kowa ya san a musulunci kare na daga cikin dabbobi da suke baya-baya wajen daraja har saboda rashin darajar dabba irin kare idan ta yi lallaga a cikin wani abun amfani na ainihin wato dan adam to wannan abun ba zai tsarkaku ba sai an yi wanki na sai an yi bakwai ko takwas a ɗayansu sai an sa turɓaya shine an goge shi an wanke shi sannan a ci gaba da zuba ruwa ana wankewa a sai an yi har sau bakwai sannan wannan abin amfanin zai dawo mai tsarki da za ka iya ci gaba da amfani da shi saboda haɗarin kare amma saboda muhimmancin ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda aka samu da kare mai ilimi yayi farauta to naman da ya je kaso koda da bakin shi ne ya halatta a ci hadisin sahabi adi ibn hatim at-ta'i ko wanda al-imam al-bukhari ya fitar wata rana yace ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa mu al'umma ne mafarauta kuma muna yin farauta da dabba irin kare to ina hukuncin wato farautan da kare zai je yi mana sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza arsalta kilabak al-muallima kun ji muhallin shahid idan ka je kayo farauta da dabbanka wanda yake mai ilimi ta Allah jama'a mai ake ci da jahili ne ku ji manzon Allah dabba sai da annabi ya nuna muhimmancin ilimi a ainihin wato dabba irin kare annabi ya ce idan dabbanka mai ilimi kare ya je yau maka farauta a sadda za ka saki karen ya je ya farauto maka wancan dabban wa zakarta smallahi sai ka aiki dabban da bismillah amma ka riga ka karantar da shi sai manzo Allah ya ce fakul mimma amsaka alaikum wa in qatalna duk abin da yaje kaso manzo Allah ya ce ku ci ko da ya dawo da wannan dabban da ya kaso a matsayin matacce annabi ya ce ku ci ba mushe bane saboda me me ilimi ne yaje kaso shi amma bari ku ji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an ya akulal kalbi sai dai fa in san da ka je ka ga ainihin wato dabban da ka aika shi ya farauto in ka ga ya fara cin wannan dabban to a nan kam kai yanzu ba za ka ci ba saboda ba kai ya kasowa ba ya kashe wa kansa ne jama'a an fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inni akhafu an yakuna inna ma amsakahu ala nafsihi wannan kam kansa ya kasewa ba kai ba wa in khalafaha kilabun min ghairiha amma idan ka zo kaga karanka ya kaso yayo farautan dabba amma kuma sai kaga wasu karnukan da ba naka ba tare da karanka a wajen wannan dabba da aka kashe sai annabi yace falata aku yanzu kada ka ci saboda ne jahilin kare ya zo wajen mai ilimi kusantan wannan jahilin da wannan mai ilimin sai ya haramta sai annabi yace kada ka ci jama'a in manzon Allah zai nuna fifiko akan kare mai ilimi akan mara ilimi ya za a yi dan adam ya zauna da jahilci haka ba zai taba yiwa ba dan haka wajibi mu gane muhimmancin ilimi kuma mu tsaya mu nemi wannan ilimi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa waɗanda suka fi kowa sanin waye Allah kuma suka fi kowa tsantseni da al'amarin Allah wajen hushu'i sune malamai innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama kai ka iya cewa Allah ya kore kowa ne ma daga cewa ba wani mai tsoron Allah sai malami shi yasa kamar yadda na fara tun farko wanda yake son ya ji daɗin rayuwarsa na duniya to sai ya koyi ilimi kabari kuwa kaji za a yi maka tambaya game da ilimi shi kuwa lahira shi kwata-kwata ma jahili baya cin moriya a lahira gaba ɗaya da haka lahira gidan malamai ne duk wanda ka gani a aljanna to malami ne idan na ce malami ba wai lallai sai wanda yake tara mutane na karantar da su ba a mai ilimi ne wanda ya san abin da yake wajibi a kansa na yi wato bautan Allah kamar yadda malam Abdulrahman al-Akhdhi ya gera mana ko yace abin da yake farilla akan baligi to ya koyi al'amarin addinin sa ya san menene yake wajibi a kansa na ilimi da addini da bauta wa Allah da abin da yake halal da haram saboda ya iya ya zauna lafiya ya kuma je ya samu Allah madaukakin sarki lami lafiya Allah ubangiji ka ba mu ilimi mai amfani kuma ka ainihin wato amfanar da mu abin da ka sanar da mu ka sa ilimin mu ya zama sanadin tsiran mu duniya da lahira dan uwa masu albarka kamar yadda nace malami mai wa'azi ni ba wa'azi zan yi ba sai a haƙuri da abubuwan da aka ji na kalmomi 'yan takaitattu kuma 'yan kaɗan ubangiji allah ya amfanar da mu allah ubangiji ya haɗa waɗannan kusaku namu a gidan aljanna ya saka wa waɗanda suka yi sanadin wannan haɗuwa da ainihin wato alkhairi ta wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah